العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابيو كشابكوي شابكوي قوت ربيع الثاني shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da sha hudu ga watan disamba shekara ta 2019 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahihil bukhari yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne a a cikin kitabu tafsir kitabu tafsir suratul baqara tafsirin aya ta 237 ayar da take magana akan wato takaba ayar da take magana akan takaba mala yace babu babun والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير يتي يعفون يهبنا كلمة يعفون تنانفي يهبنا سنباير wahaba ya habu abinda za ka yi afuwa ka ba da shi ga wani waɗanda suke mutuwa walladina yi tawaffauna daga alwafatu ne ana nufin wanda suke mutuwa a cikinku minkum walladina yi tawaffauna minkum walladina ya mutu na minkum wa ya zaruna azwajan kuma suke barin wato mazaje macen da ta mutu ta bar miji kalmar waye daruna yana nufin waye turkuna walladina yutawfawna minkum waye daruna azwajan ai waye turkuna azwajan wacce ta mutu ta bar miji ko waɗanda suka mutu suka bar mazaje cikinku mata ya tarabbasna bi anfusihinna za su zauna bayan mutuwar mazajen su jira shine tarabbasna fala ya tazawwajna wala ya khurujna wala ya tazayyanna bara su yi aure ba ba za su rinka fita daga gida ba sai da larura ta dole sannan kuma ba za su rinka yin kwalliya ko caba ado ba arba ta ashirin wa ashira sai sun yi wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma me hikimar yin wata hudu da kwana goma aka ce wannan shine daidai gwargwadon watannin da ake tunanin idan har akwai ɗa a cikin cikinta shi jariri yana yin motsi a gane yana nan a cikin cikin mace daga wata uku za a fara jin motsinsa idan namiji ne idan ɗan namiji ne ita mace ita ce take dadewa sai ta kai wata hudu da a cikin ciki idan namiji ne daga wata uku akan fara jin ɗuriyarsa da motsinsa da amma in ya mace ce takan ɗan daɗe ta yi wata hudu to sai aka ɗauki aksal ajalain wato lokacin da ya fi kowanne tsawo a ciki kaga wannan wata uku wannan wata hudu sai aka zaɓi wata hudu ɗin kuma aka daɗa ƙara kwana goma don in ma akwai wata matsala bai bayyana ba an daɗa ƙara mai kwana goma cikin ya daɗa bayyana ba mamaki ta kai wata uku ɗin ba a ji ɗuriyarta ba amma ta ƙara wata uku ai wata ta ƙara kwana goma a ɗanci ɗuriyarta kenan bayyanar cewa matar tana da ciki ko ba ta da ciki bayan mutuwar mijinta wannan wani abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda yana da alaƙa da gado. to idan ya bayyana tana ciki ya ra'ayi to nan kuma sai ta ɗauki aksal ajalai akwai wata hudu da kwana goma wannan ga wacce ba ta da ciki kenan in mijinta ya mutu za ta zauna ce wata hudu da kwana goma zaman ta kaba shine iddatul wafa ake cewa idan kuma ya bayyana akwai ciki to nan kuma za ta sha zama sai ya kai wata tara kenan har zuwa haihuwan nan dole ta zauna ta jira don ba za ta je ta yi wani aure da cikin wani a jikinta ba to kuma sauƙi na shari'a idan kuma ya bayyana tana da ciki ɗin kuma tsohon ciki ne mai gidan ya mutu ya batta ana tunanin watakila wata ɗaya bayan mutuwarsa za ta iya haihuwa ko sati biyu ko sati ɗaya ko ƙasa da haka to shi kuma shari'a sai ta zaɓi akrabul ajalain ba abadul ajalain ba tana haihuwa to wannan haihuwar ta ɗauke mata nauyin takabarta ga baki ɗaya tana haihuwan nan da ta haihu shikenan babu damuwa za ta iya yin ma'aure inda jininta na haihuwa ya ɗauke can kaga hukunci yana ɗan tsanani an ce sai ta jira duk mutumin da ya mutu ya bar matar shi tana da ciki to za su yi ta jira ne sai ta haihu komin wata nawa ne sannan kuma duk mutumin da ya mutu ya bar matarsa da tsohon ciki shi kuma duk ranar da ta haihu ta gama ta kabarta saboda shi kuma mai tsohon cikin allah kuma ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna ma'abuta ciki a cikin kumata lokacinsu na idda ko an sake ta ko mijinta ya mutu tana haihuwa shikenan ta gama to idan kuma mace baiwa ce mijinta ya mutu ya batta ita kuma baiwa tana da rabin hukuncin ya mace cikakkiya yanzu ya mace an ce za ta yi wata hudu da kwana goma zaman jiran ta kaba to in baiwa ce matar ita kuma wata biyu za ta yi da kwana biyar wata biyu da kwana biyar liyanna kanat alal nisfi min al hurrati haka a wajen haddi ma idan za a yi wa ɗa bulala ɗari to bawa bulala hamsin za a yi masa haka hukuncin yake نعم نعم نعم kwarai da gaske kwarai da gaske ai shine ana magana ne akan idda ai ita ma tana a matsayin mai takaba ce shi yasa na yi bayani na maimaita in dai mace mijinta ya mutu tana da ciki to za ta yi ta zaman takaban nan sai ta haihu menene zaman takaba in an ce takaba abinda ake nufi da takaba mace ta ta zama don jimamin rasa abokin zamanta ka duba malam ka duba ka duba yadda shari'a ta muhimmantar da miji shi in ya mutu za ta zauna ta mai takaba amma ita kuma in ta mutu bai zai mata takaba ba wannan yana nuna janibin namiji ya fi wato jimamin rasa mace ai sorry jimamin mace ta rasa miji ciwon damuwar matsalolin nauyin ya fi akan namiji ya rasa mace abin da ya sa shi mai gidan shi ne ruhin gidan ai shi ne yake dauke da nauyinta nauyin 'ya'yanta nauyin gidan kai kadda a gaya maka larurar gida yawwa riƙe gida ba wasa ba ne ba ko mata ɗaya ne to wannan rabuwa da shi da ta yi to shi ne jimamin rabuwa da shi ɗin da za ta yi wannan watanni tana jira ta yi mai takaba amma shi bai zai mai takaba ba shi namiji in matarsa ta mutu ma yau ya halatta ya yi aure yau ƙwarai kuwa imamu ahmad allah ya masa rahama a ranar da iyalinsa ta rasu a ranar da ta rasu ya ce a nemo mun wata mata an aura saboda ina jin tsoron kada nima na mutu allah ya tashe ni ba da mata aka nemo musu aka daura wato su wannan lokacin da suke aiki da addini kenan ba ruwansu da surutun mutane ko ko al'ada ko na mu yanzu nan duk imaninka baka isa kai wannan ba ba malami kake ba ko mala'ika ne yake tafiya da kai ka isa a ce wai yau matarka ta mutu wai wai kuma a zo ana daura maka aure ba za ma su fahimce ka ba ba wanda zai gane karatun ka ba za kuma yanzu ina faɗa wannan bayanin kawai dai kun ji dai a matsayin ilimi ne kawai a wuce a tafi amma aiki bai zai yi ba tab ai za ka zagu ai ce ba ai kashe ta ma yayi kashe ta yi wallahi ba shirin da ba za a yi maka ba a ce ai bai damu da ita ba yanzu a ce mutum matarsa ta mutu yau a ɗaura masa sabon aure habba dan Allah amma ba a shari'a ba haram ba ne a shari'a ba haram ba ne shi yasa wanda zai iya murtikewa ya yi shahada ya yi bismillah ba zai yi hukuma na ya ce ba ya son kada Allah ya tashe shi saboda shi yana tsammanin shi zai iya mutuwa shi ma yau ya ce to ba ya so a tashe shi ba shi da mata ba shi da iyali wanda ya aurar na'am na'am kamar ya matar wani ok kamar mamacin yana da mata guda biyu ko to sai ɗaya ta haihu bayan ya mutu ita ta gama ta kabarta ta gama shi kenan shi zaman ta kaban shi ne kamar yadda na gaya muku za a zauna ne a gida shi ne ma'anar ya tarabbasna bi an fusihinna za a zauna a gida kyanta son samu a gidan aurenta ta gabanta kun gane zaman gidan nan lallai tana gida kullum yana da muhimmanci ga mai takaba ina maimaita ne saboda akwai masu yawo yar kasuwa ne tana ɗebo kayan mutane tana sayarwa a yar zirga-zirga ne kasa akwai wasu matan kamar kaji kullum tana waje to in dai miji ya mutu zama ya same ki wata hudu da kwana goma kuma ya kamata a yi gidan miji in je yi idan kuma akwai larura wani abu yana iya gindayawa watakila gidan haya ne a watan da ya mutu a nan watan kudin sai ya kare masu gidan haya kuma sun ce suna son gidansu za su saka wasu ko a biya kudin shekara ko a fita to kaga wannan wata larura ta gindaya sai ta tashi ta zaɓi ina ya kamata ta yi ta kaba ko gidan iyayenta ko gidan iyayensa a'a gidansa ne amma kuma wurin babu amincin da za ta iya zama ita kaɗai ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma akwai wurin da ba za ka iya barin mace ita kaɗai ta zauna ba ba mai gida haka ne yawwa to ko dai a nemo mata abokanan kwana da za su ɗauke mata kewa ko kuma a ɗauke ta daga wurin a kai ta wurin da ana kallanta ta ta gabanta kenan zama a gida ɗin idan da yiwuwar hakan idan kuma larura ta gindaya to shi kenan abdarurat tubihul mahdurat ba fita ba zuwa gidan biki mai takaba ba zuwa taron suna mai takaba ba zuwa wani dubiya wance ba ta lafiya barin je dubiya mai ta kaba ba ta yi har makaranta malamai suka ce in dai da yadda za a yi a ɗaga mata kafa to ta zauna sai ta gama wanda kun ga wannan yana daga cikin tsarin da ya kamata a ce gwamnatocinmu sun yi tunanin samar da doka tun daga jami'a har zuwa secondary school cewa duk matar da mijinta ya mutu mu a nan wajen musulmi kamar yadda akwai damar a bata dama na hutun haihuwa wannan a doka akwai shi duk macen da za ta haihu dole a bata bed rest a bata hutun haihuwa to ya kamata a saka wata doka kuma duk matar da ta mutu ai mijinta ya mutu akwai watanni da za a bata na takaba idan ta gama ta dawo a dora mata karatunta amma gaskiya ba na jin akwai wannan dokar duk wacce ta kuskura ta zauna za a zo jarrabawa ba yadda za a yi da ita kawai ta fadi sai dai ta kwashi kari ba ba za su yi mata ba asibiti za ta iya zuwa in larura mai tsanani ne ba za a iya zuwa a yi mata treatment a gida ba kawai da in suna son ce da ko mai ta kaba ba abin da zai fidda ita sai larura ba magana za a yi tafiya a dangi za su je za a yi bikin wanci za a je kaza babu haka za ce ta zama na biyu babu maganar yin aure kuma dama maganar ce aure bai zai yiwu ba maganar zance na auren haramun a wani zai neme ta zai rinka zuwa yana gaishe ta suna magana haramun a ita ma tana so za ta auruwa ne a ɗan yi wasu abubuwa haramun amma ana keta dokar Allah a cikin nan gurin sosai wala wasu matan suna ta kaban nan a karmakan lawo kai Allah dai mana afuwa bilal azim walan kaga abin da suke bara ka ce mijinsu ya mutu ba miskini bawan Allah yana can kabari yana fama ba za ta iya haƙura ba duk inda ya sati biyu uku wata ɗaya ta manta da shi ta shiga harkokinta su buga wa maza waya a buga musu waya Allah ba ya hana ba Allah ya ce kada a bujirar da maganar aure ba ma iddar mutuwa ba fa idda ma ta sakin aure ma haramun ne mace bata gama idda ba ta yi wani abu na cewa tana so za ta yi aure ko ne mata magana ko ta yi wani magana amma wannan doka dai sai dai a yi bayanin ta kawai a cikin karatu amma galibin su ba sa aiki da doka wani fa ana zaman makoki ya tura text message ya ce hajiya muna layi ka ji faɗin Allah sai ka ce ɗiba ruwa ya je hajiya muna layi saboda mijin mai ɗan maiko ne amma waɗanda mazajen suka mutu ba su da komai suna nan sun fi a irga sai ka gama ce wallahi malam wata ɗalima na ganta nake magana da ita take cewa yau yau shekarar ta takwas tun da mijinta ya mutu ba wanda ya zo neman ta saboda me ya batta da yaya ya batta da yaya ana ta faman kudin makarantar yara bai da komai ana ta faman ya za a ci ya za a sha ana ta faman biyan haya bai da gida ya mutu shekara takwas wani ya kwankwasa ƙofa ya ce yana so babu ta ce ta ma cire ma ta yi luzin ma magana aure kudin tana tare da 'ya'yanta wannan shine tasko tasku da damuwa da mata suke fadawa yayin da mazajen suka mutu kuma wallahi ba za ka san wannan tashi hankalin ba sai Allah ya jarabe ka da ya wanda mijinta ya fadi ya mutu in ya batta da nauyi to sai dai ka ƙara yawan 'ya'yanka kawai ka ajiye ta ka sama mata ɗaki ta ta zaman ibada la haula wala quwwata illa billah abu na biyu shine ka yi tunanin ka faɗi ka mutu kamar tarin iyali a irin wannan yanayin da ake ciki sai dai Allah ya kula maka da su ina ba ku labarin wannan maganar wallahi inda yau za ka nemo matan da mazajensu suka mutu kurin a kowace unguwa wallahi malam za ka yi mamaki wallahi kuma wani ibtila'in ubangiji mazajen ne suke ta riga matan mutuwa na gaya muku wannan karatu galiban sai dai mutum ya mutu ya bar matarsa galiban su za zaune babu wata sana'a in za a yi sana'ar babu jari abin ba daɗi nan aka kawo mana fatawa wata ana maganar ta kaba an ce a zauna kar a fita ta ce to Allah dai ya ce kar a fita to ba inda za su ci abinci ba wani dangin mijin da zai kawo musu abinci wata hudun nan babu ya mutu awo ake kullum sai ya fita ya bubugo ya kawo musu to ya fadi ya mutu unguwa babu yan wantaka ko munan kun taba jin mun ce ko ba da taimako za mu kai wa wata mata da mijinta ya mutu za mu kai mata abinci amma suna nan makota suna nan ba a ma ba mu ginu ma akan wannan tausayin ba ma ga kudin makaranta ga 'yan nazari ga 'yan firamare ga wata budurwa nan ta shiga senior secondary school nan da shekara biyu za a yi aurenta ga ba sana'a ga ba uban ga talauci ta ce to ya za ta zauna bai zai yi ba dole ta fita ta je ta bubugo ita take fita ta yi make-make ta nemo abin da za ta ciyar da su wallahi ina gaya muku akwai mata da yawa da suke ciyar da 'ya'yansu suke ciyar da gidajensu Allah wannan in Allah ya sa da rufin asiri ma mai gidan yana da ɗan wurin zama za su ci gaba da zama kafin a raba gado ko an raba ɗin a rufe asiri a zauna amma in ma ɗan haya ne ma to akwai tashi hankali ta ɗebe wannan 'ya'yan ta kai gidan ubanta uban a gidan ubanta ma in ta je ma ba ta da wurin kwana to ina za ta zuba 'ya'yan su kwana shi kansa uban zaman yana ta kanshi ne gidan yayanta shi kansa ya yake ta ce magana ta kaba fa kam sai dai ta yi ta hanya wallahi ta wace kai wace fatawa za ka bata ba zai yi ba dole ta ci abinci kuma makota ha inna lillahi wa inna ilaihi mutum ya mutu dan uwanku ne ya mutu kuna tare da shi kawai saboda mai karamin karfi ne wala da an yi zaman makokin nan sati ɗaya an gama shikenan iyalin da suke cikin gidan su suka san bala'in da suke fuskanta Allah wallahi sai an ci sa'a wani ya tuno ya aiko musu kwanan shinkafa ɗaya ko buhun gero ko buhun dawa Allah to shi shine amfanin samar da wato igasa taimakon juna a cikin masallatai a rinka tunanin ya za mu kirkiri abubuwa na tara kuɗi a rinka taimakawa gajiyayyu me amfanin masallaci yana cikin al'umma bayi tunani ya zai ya taimaka wa mutanen da suke gajiyayyu da suke kewaye da shi me amfanin taruwar da muke mu ɗari biyar ɗari shida ɗari kaza kullum sau biyar ba za mu yi tunanin in wasu sun shiga cikin tasko a cikinmu ya za mu taimaka musu ba ɗan uwanka kana sallah da shi sau biyar zai faɗi ya mutu kuna sallah da shi amma wallahi tallahi idan ya mutu shikenan ya mutu ya tafi iyalinsa ba su san cewa yana da wani wuri da yake zuwa yana yin ibada ballantana a tuna da su a taimaka musu ba kowa ta kan shi yake wani tashin hankalinsa ana fara maganar taimako za ga ya fara haɗa hularsa ya naɗi sarbinsa ya naɗi rigarsa ya fita saboda an ce a taimaka baya so ya ji maganar taimako kuma rayuwar ba za ta taɓa yiwa ba sai da taimako ina muku wannan labarin wallahi na san abin da ba ku sani ba da yawa akan wannan abun Allah Allah wallahi wani ya zo ya rutsa kai maka wani bayanin Allah sai ka kasa tashi wato ka ta tunanin wani uzuri ma za ka bashi ma ba za ka iya bashi uzuri ba Allah su a da suna da tsare-tsare na taimakon wanda suka fada cikin irin wannan taskon kada Allah ya jarrabe ka da ‘yar uwarka tana da ‘ya'ya da mijinta ya faɗi ya mutu ya bar muku ‘ya'ya za ku ji jiki wallahi yanzu yaro ɗaya aka ce za ka rinka biya mai kuɗin makaranta sau uku a shekara wallahi za ka sha mamaki magana ce ta dubu kaza in Allah ya so yadda da wahala ya ci ƙasa da dubu ɗari kuɗin makaranta da kuɗin littafi kawai in dai makarantar kirki ce inda ya makarantar kirki ce to yayan Allah ya jarrabe ka da tarin yayan rakacam makarantar gwamnatin ba za ta yi ba a sunan sai tsalle-tsalle suke da zage-zage ko ba komai ma ɗanka ya je ya koyo a shar'ai tun da ba malamai in ma akwai malaman ba shiga ajin suke ba to ya koyi ashar ya koyi kaza ya koyi kaza wanda ma ka kai shi inda za a rutsa shi ya rinka yin karatun bai da lokacin da zai iya haɗuwa ma da wani karatu kawai zai ta yi to kun ji dai abin da Allah ya ce abdullahi dan abbas shi yana da wani ra'ayi cewa gaskiya mace za ta haɗa abu guda biyu ne idan ta jira ta ɗauki abu adul ajalai ne kamar misalin mijinta ya mutu saura mata wata bakwai ta haihu to za ta yi jiran wannan wata bakwai ɗin sannan kuma za ta ƙara wasu wata hudu da kwana goma ɗin wai don a haɗa hukuncin guda biyu saboda ya ce akwai waccar ayar daban akwai kuma wannan ayar ita ma mai daban wailin jam'i bainal ayatai ne don a haɗa ayoyin guda biyu wannan haka ne amma kuma kash an samu hadisi da ya ba da sauƙi wanda za mu zo mu karanta shi nan gaba kaɗan cikin karatunmu a yau in Allah ya sa yadda so magana a haɗa mata wannan abu guda biyu nauyin yayi yawa jiran yayi yawa to Allah ya ce فإذا بلغن أجلهن كو idan sun kai ajalinsu ajali ana nufin lokaci fa'iza balagna ajalahunna fa'idan qadat iddatuhunna idan sun kammala iddarsu su mata masu zaman takaba akwai haƙuri na yi muku maganan ba za ta fita ba sannan daga cikin sharuɗa ba a san mai takaba ta caɓa ado yin kwalliya a ce wai mace tana ta kaba aga tana tana wanka tana sa gazal tana sa zinari tana sa zobe tana yin kunshi ba kunshi mai ta kaba ba ta kunshi mai ta kaba ba ta shafa hoda mai ta kaba ba ta shafa mai mai kanshi mai ta kaba ba ta fesa turare mai kanshi ba ta yi kai ko sabulu ne mai kanshi mai halatta mai ta kaba ta yi ba sai dai ta wanka da normal sabulu duk abu na ado ta caɓa kwalliya da ado ta sa kaya a saka kayan kwalliya na mata ɗinki na daban haramun ne ba cewa akai kuma ta zauna cikin ƙazanta da datti ba amma dai ba za ta yi ado ba akwai abubuwa da ake ta faɗa na al'ada a an ta zo ta zama da wuka a hannunta kullum ta wuka wa za ta yanka ba wani maganar da ke wuka ta dai zauna a gidanta ta kiyaye kanta rinka fita kar kuma wasu abubuwa na wasanni su rinka shiga kuma ta lazimci ibada ta rinka tuno mai gidanta yanzu abokin rayuwarta yanzu yana kabari yana kwance ta tuno wai wannan wai shine wai nuna wai kauna wai shine wafa'i kuma duk duniya ba wanda ake masa wannan ko uba ne mutu ba a masa wannan ko mahaifiya ce ta mutu ba a mata wannan sai miji wannan yana nuna mana darajar miji a wajen mace a shari'ar musulunci a kimanta shi ya kai a yi masa wannan ai wata taso dan uwanta ya mutu taso ta yi masa wannan aka ce ai na ai iya abin da zaki bai wuce kwana biyu kwana uku ba in namiji ne sai an yi wata hudu da kwana goma akwai wani bikin ta kaba fita ta kaba taro da waye da ake wannan bidi'a ne yanzu abin da mutane ku duba ku duba sha'ani yanzu ba yanzu na gaya muku akwai masu kaba suna cikin talauci da rashi ba to yanzu kuma abin da aka kirkiro shi ne malam duk macen da take da maiƙo mijinta ya mutu idan za ta fita ta kaba to kuɗi ake kashe biki yadda ka san aure ake ka ji tsiyar mutane malam wallahi nake gaya maka har da gudunmowa wacce ta kai dubu arba'in wacce ta kai hamsin wacce ta kai goma wacce ta kai biyar a yi abinci a yi fati a kira yan uwa a haɗu ina za ku je a za mu je fita wacce za ta fita ta kaba yau ka san mace da son biki a duniya babu wata halittar da take son taro da biki irin mace haka ake yi to waye sa ku da wannan kudin da za ku doku wannan bikin ku hada mata ku sai mata buhunan shinkafa mana da dawa da masara ta aji ta tafa ma kafin ta yi aure to yanzu abin da ake yi kenan kuma wallahi in ba sa'a ba a cikin dukiyar mamacin za a yi a cikin dukiyar za a ba duk wanda ya ci kudin magada wallahi sai ya biya so ba a wani bikin fitattaka ba ba wani magana fita mun fita kawai wata hudu da kwana goma ta yi kawai kawai kin fita automatically kawai ko a fidda ke ko ba a fidda ke ba kin fita kawai magana wani taro wani biki a ci abinci a tara yan uwa a yi wane ne a yi kwalliya a ɗauki hotuna ba ka ji mai gidan magashi nan bai gama ma rubewa ba a cikin kabari ana ɗaukan hoto ana taro ana cin abinci ana ana tafawa ana mata murna wai wai wai wai wai ta fita shi kuma lokacin ya shiga la ilaha illallah daga nan kuma za a shiga harkoki a shiga yawo maza maza maza ta yi aure akwai 'yan matsaloli da ake samu a wannan mijinta ya mutu ya bata da 'ya'ya sai ta samu sabani a ta yi aure a aka ta yi aure yan kannanta da yayyanta ta zo da yaya gida ana zaune ce to mu fa gaskiya wannan yaran fa gwanda a san yadda za a yi da su shi ma wani tasku ne da bala'i duk matan da mijinta ya bar mata yaya to daga gidansu yayyanta da kannanta in ba masu tausayi bane da imani za a ce to wai wannan yaran ya za a yi da su ne saboda ana tunanin masarar da za su ci wani yana ganin an tara masa wani mutum ya mutu ya bar musu yaya ya za a yi ne to shi danginsa nawa za su ɗauka sai a fara kacancana maka yaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka mutu ka bar yaya biyar shida bakwai laifinka mutuwa ko shekara ba za ka yi ba za a kacancana yaya ɗan shekara uku a tura shi kurna wancan a aika shi gwarzo wancan a tura shi gidan wata yayarka a mariri wannan a kai shi huntuwa wani ya zo ya ɗauki wani ya yi jigawa da shi sun baje kenan kai ka tafi kabari yaran kuma sun baje ka san mai hikimar saboda a bada dama matar ta je ta da ƙara aure ita ba za ta iya tsayawa ta tara wani yayan ta rike su ba in ma za ta iya tsayawa da me za ta ciyar da su gidansu kuma ko gidan kuma za su iya ba sai a rarraba yan uwa abinda ake kenan malam mutuwa fa ba ta da daɗi mutuwa ba ta da daɗi wallahi tallahi abin da take biyowa baya take bari a baya yana da yawa waɗannan yaran aka ramka Allah idan aka raba maka su kaga yayan kan nan billahi alazimu wala in ba wani yanayi ne na rayuwa ba wasu har abada sun rabu kenan sai dai ya ji labari ai akwai wani yaya na a kaza musamman ma in ne sai tafi wani daga nan ya fantsama ya shiga wani wurin shikenan sun daina haduwa zumunci ya rabu baka da wani kaninka da zai ɗebe 'ya'yanka gaba ɗaya sa su a cikin 'ya'yansa ya hada yana tsoron talauci bai zai iya ba ya yadda 'ya'yan 'yan uwansa ne wanda duk abaza su shi ya rike nasa kawai amma shi fa baya tunanin shi kuma in ya mutu nasa ya za a yi ba zai iya ba mai kun ya karbe su ya tawakkali ya ce Allah ya bashi abin da zai ciyar da su bai zai iya yi ba to shine kullum mutum ya yi rinka tunanin 'ya'yansa in kai tunanin rayuwa ka waiwaya ka ga 'ya'yanka yau in na faɗi na mutu wannan yaran ina za su shiga ina za su shiga ita mata hankalinta yana kan aure aure aure za ta yi ita aure za ta yi ita gaskiya ba za ta iya zama ba to haji ai yanki ya za a yi a dai san yadda za a yi ita aure za ta yi shi kuma wanda zai aure ta bai zai yadda ta ɗebo masa yaya ta tamo masa shi ba ita kaɗai zai aure ta to ya'yan da aka mutu aka bar mata ba ba zai aure ta da wannan yayan ba to ya za a yi da yayan babu in uwantaka babu ukuwa islamiyya zan aure ki ina son ki ke kaɗai amma ba za ki zo min da yaya ba ba zan yadda ba to kuma shekarunta bai kai ta zauna ba ta yi aure ba na'am a shar'ance waiwa yake da haƙƙi riƙe yayan iyayen iyayen da yan uwa ai shine ma'anar yan uwantaka a karan kallon yanzu mu ci fito ciki ɗaya da kai uwa ɗaya uba ɗaya ko ubanmu ɗaya ko mahaifiyarmu ɗaya to kana jin a duniya ba sai an baka aya ko hadisi ba wa ya fi cancanta ya taimake ka ha dan uwanka haka ne jayyid kuma yanzu ita matan nan tana iya raba kanta da wannan yayan ta ce ba yayanta ba ne yanzu idan ka duba da ta tafi ta je ta yi aure ita a jin daɗin ta ita kaɗai ta yi aure ta yi miji a mata guda a sake sabon kayan ɗaki ta je ta ji wannan daɗin 'ya'yanta su tozarta ba gwanda ta tsaya ta kula da 'ya'yan ba Allah ya kawo mata wanda zai aure ta ya taimake ta ta kula da 'ya'yan fi sabilillahi to kaddara ba samu mai taimakon ta ba sai a taimake ta al'umma nan kuma za su shigo shine amfanin yan uwantaka na musulunci al'umma sai shigo a tallafa mata ko dai a ɗauki nauyin 'ya'yan wani ya kula mata da 'ya'yan ta je ta yi auren a kula da tarbiyyarsu a kula da addininsu yanzu yaron ka fa kawai zuwa za ka yi ka dawo gida yaron ka bai dawo ba da hankalinka a tashi ina wane ke ina wane ke to ballantana a ce an ɗauke shi ma an danna shi wani wurin ma gaba ɗaya an baza kawo kansu ma gaba ɗaya na gaya muku mutuwa ba ta da daɗi shi yasa kullum mutum ya rinka roƙon Allah ya rufa masa asiri yana raye ko ba ya mutu wallahi akwai wanda suke suke tozarta bayan sun mutu suke tozarta eh ka tozarta saboda ƴaƴan da za su kawo maka sadaka jariya ba samu kulawa ba a kalla kuma kana rayuwa a cikin al'ummar da ba ta da tausayi sai kaɗan ba ta da tausayi da kabari za ka ji ko kuma da abin da ka bari a baya idan masu hali ne in Allah ya sa da hali yan uwanka su suke nema su rike gadon su rike gadon su hana 'ya'yan naka wani dan uwanka sai zo ya hau kan dukiyar da ka mutu ka bari ka kare rayuwarka kana wahala kana tara dukiyar kana mutuwa wani kanin ka sai zo ya hau kanta ya tuzartar da 'ya'yan naka ya gina nasa 'ya'yan kuma shaƙiƙinka ne wallahi kuma a duniya ba wanda za a ba wa dukiyar nan in ba kai ba in ba shi ba a bawa matar ma ba lallai a bawa matar ba ana jin tsoron ita ma in aka ba ta dukiyar za ta iya zuwa ta je ta auro wani su haɗa kai su cinye kuɗin gadon na yayan babu wani abu mai daɗi a ciki gwamnati kuma daman ba lissafin ta a ciki a babu ba wannan tunanin ya Allah karfa mana asiri to idan ajalinsu ya kai idda fala junaha alaikum ba laifi gare ku ku waliyai ko musulmi ka duba ko a tafsirin ma ce akai fala junaha alaikum ba laifi akan ku ko waliyan mamatan ko waliyan marayun ko kuma musulmi kenan nauyin yana kan mai musulmi musulmin ma kuma makota a matakin farko idan mutum ya mutu ya kamata a ce a duba to jama'a wani mai karamin karfi ne ya mutu ya ya kamata a yi da 'ya'yansa ya ya za a yi da iyalinsa wani ya ce na ɗauki kudin makarantar ɗansa har ya gama kaza wani kuma ya ce abincinsu zan rinka kawo muku kaza wani kuma ya ce kaza wani kuma ya ce kaza haka ko wani ya shahada ya ce bari in auri matar wanda wannan shine ya fi kyau wane aboki ne wane dan uwa ne wane makoci ne ya bar 'ya'ya biyar shida bakwai wani kunin ya yi shahada ya auri matar idan a gidansu ne suke su ci gaba da zama ya auri matar ya zo ya zauna da ita don ya kula da 'ya'yan wani ko kuma ya ɗebo su ya haɗa su da 'ya'yansa ya ci gaba da kulawa duk nauyi ne tabbas amma duk wanda ya ɗauki nauyin wani Allah zai ɗauki nauyin zai ɗauki nauyinsa to amma yana da wahala ba a yi sai kaɗan ko ka ce ma za ka yanzu kai yanzu kai kai yanzu kana sanda za ka zo ka auri wannan mata da 'ya'ya biyar shida bakwai da sauransu sai a hana ka amma a banza za ka je ka kashe kudin a iska fi ma fa'alna fi anfusihim min ma'ruf abinda suke aikata a kawukansu ma'ana su matan kenan in ta dan yi wani abin da za ta yi kwalliya da ado at-ta'arrud lil khuttab wa tazayyun ta yi kwalliyarta ta yi abin da za a zo a neme ta da sunan aure abubuwan da aka haramta mata a idda yanzu tun da ta gama idda ya halatta ta yi bil ma'ruf amma fa ta hanyar da shari'a ta halatta sananniya ba wai a wuce gona da iri ba akwai matan da an samu mazajen sun mutu sun je sun kama zina wallahi zina malam mijinta ya mutu fa mijinta ya mutu mijinta ya mutu amma yawon bin maza take yi mijinta yana kabari ita kuma tana nan maza suna daukanta wasu tsinannu kuma su kuma a unguwa su kuma zuwa suke kanta suna lalata da ita wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai bada labari ne akan abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikata sai Allah ya baku labari fa yujazikum alaihi zai yi muku sakayya قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثني يزيد بن زريب عن حبيب عن أبي ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه كان حديث يزيد ابن زريع daga Hubayb ko Habib ko eh Habib daga Ibn Abi Mulaika Abdullahi kenan Ibn Zubair yake cewa Usman bin Affan wannan aya ta walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wannan aya ta biyu kenan sarihatu dilala ala anna alladhina yatawaffawna an yusu qabla an yahtadiru ana magana akan yin wasiya wato kafin mutum ya mutu wasiya wa azwaj wasiyatan li azwajihinna yace wannan aya wata aya ta soke ta da ta gabata shine tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra anan yasa falam amma falima ya kamata ya zama falima falima taktubuha ayar me yasa kake rubuta ta tunda an shafe hukuncinta me ya shafe maganar wata hudu din nan shine ya shafe wancan hukunci na yin wasiya ga wai idan mutum zai mutu ya bar wani abu ya yi wasiya ga iyalinsa har ma dai shari'a ta zo annabi ya faɗa cewa la wasiyata li warith ba a yi wasiya ga ga wanda yake duk zai ci gado kamar yanzu misalin ɗanka kaga zai ci gadonka matarka za ta ci gadonka babanka zai ci gadonka to sai mutum ya zo ya masa wasiya ya ce na baka kaza na baka kaza ba a yi duk wanda maciyin gado ne ba a mai wasiya a ba shi wani abu amma za ka iya wasiya wa yaron shagonka tunda baya cikin maciya gadonka da shi aka yi wahalar neman dukiya sai kaga mutuwa za ta zo ka ce to ina wasiya a bashi naira miliyan ashirin a cikin dukiyata idan dukiyar tana da yawa ina wasiya shago na a bar masa da Allah da shi muka yi wahalar neman arziki akwai kanin mahaifiyata mutum ne mai karamin karfi bayi da hali a cikin dukiyata kafin a raba gado a ɗauki naira miliyan kaza a bashi ko gidana na kaza a ɗauka a bashi kaga wannan duk bai zai ci gado ba amma za ka iya tsakuran wani abu na dukiyarka ka bashi kuma dole dole ‘ya'yanka da matanka su yadda da wani abu shi ne amfanin kafin ka mutu ka samu ka baya wani abin da za ka bashi in ka riga ka mutu zance ya kare kuma nan kuma magada ne za su yi warwaso takalminka in kai wasa sai an yi fada a kansa ba su bari ba Allah kuwa in mai dan kuɗi ne ba su bari to ka samu ka dan babbayar abin da ya sa shari'a ta nuna wannan akwai mutanen da kana tare da su kuna harkar arziki ko makota ko abokanan nema inda ba kai kadai ka nemi kuɗin nan ba ka yi shekara ashirin da mutum yana maka hidima yaron ka ne a kasuwa ka tara miliyoyi da dukiya amma yau in ka faɗi ka mutu bai da rabon ko naira ɗaya to za ka iya mai wasiya tun kafin ka mutu ka ce to shagona na kaza in dai na mutu to a mallaka wa wani duk abin da ke ciki baya cikin gado a mota ta kaza take jigila a ba wa ne saboda shi muka yi wahalar neman arziki a gidana na unguwa kaza har yanzu wani bai mallaki gida ba da shi muke harkar kasuwa na mallaka masa ko kuma kawai ka kira shi kai da shi ka bashi takardun ka sanar da yayan ka ce wannan gidan na ba da shi na ga wani yayi magana zai gabacin rai haka za ka yi gabata rai saboda suna zuwa su yi ta surutu mu ba za mu yadda ba ba yana ta abubuwa mu ba za mu yadda ba haka ake yi kai da wahalar nema su hana ka kyauta to duk wannan shari'a ta bayar amma wanda zai ci gado ba a bashi ina fatan kuna fahimta sannan akwai wata ayar a cikin suratul baqara din ita kuma cewa ta shekara guda ake yi da duk waɗanda suka mazajen suka mutu za su yi zaman shekara guda mata'an ilal hauli ghairi ikhraj to sai Allah ya rage hukuncin daga shekara guda ya dawo da shi mai wata hudu da kwana goma kaga an samu an samu an samu sauki kenan to sai ce me yasa kake rubuta wannan aya bayan an shafe hukuncinta da al'arba'atu ashhur me yasa aka bar rubutunta alhali hukuncinta abin nan auta da'uha ko tatrukuha fil mushaf wannan shakka ne na mai riwaya Usman bin Affan sai ba shi ansa yace ya kai dan uwana yace la ughayyir shay'an min makanihi wannan fa qur'ani ne ni ba bazan canja wani abu daga inda yake ba inda annabi ya bar shi haka zan bar shi ko da an shafe hukunci to ni bazan canja ba bazan bazan goge ayar ba an yadda hukuncin ta baya nan amma kuma rubutunta yana nan yanzu wannan ayar ai kullum muna karanta ta a cikin suratul baqara walladina yatawaffawna minkum wadanda suke mutuwa su bar iyali a cikin ku wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihinna mata'an ila al-hawli ghairi ikhraj ai muna karanta ta amma kuma an shafe hukuncinta a ce su zauna an yi wasiya su zauna shekara shekara guda to shine ake tambayan sayyidina Usman wannan ayar ba ayar da ta zo ta ce a yi wata hudu da kwana goma ta shafe wancan hukuncin ba ba ta shafe na shekara guda ba ya ce eh sai ce to don me yasa aka bata a cikin ƙur'ani ana karantawa sai usman ya ce ni ba zan canja abu yadda yake ba ai annabi ya san an shafe hukuncinta amma ya batta ana karanta ta to a batta a ci gaba da karanta ta shine har yau tana nan muna karanta ta a cikin alkur'ani kenan akwai ayoyin da ana karanta su ne don ibada amma aiki da hukuncin da ke ciki wata ayar ta zo ta shafe su ta abudan lillahi ake ake karantawa ina fata ana fahimta yawa to Allah shi ganar da mu waye yake magana na yi bayani ko to yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na'am matar da ta samu kanta a idda ta mutuwa ko ta saki na'am to ga wata tambaya da matar da take ta tarar da kanta tana iddar mutuwa ko iddar mutuwar aure to kuma tana yan buge-bugenta na kasuwanci a gida ana dan sai da yan kayayyaki a wannan ba za a hana ba ai abin da aka hana ta na gaya maka an hana ta fita in dai har tana fita ta siyo kaya a kasuwa to sai dai ta aika wani an hana ta caba kwalliya kaga ko babu alaka sayar da kaya wannan babu alaka za ta ci gaba da ibada za ta ci gaba da sayar sayaranta kuma musamman wannan wataƙila yana da alaka da zai rike ta a rayuwarta ai ka ji yanayin da suke ciki na buƙatar taimako so bara a haramta mata saye da sayarwa ba amma zirga-zirga tafiya ado da kwalliya da waye-waye da sauransu kallace-kallace a kunna kayan kiɗa da waye mai gida ya mutu ana kalle-kalle wannan haɗari ne duka ba za ta yi ba ya Allah muna fatan karfa mana asiri Allah karfa mana asiri za ka yi tunanin watakila kai namiji ne wannan bayanin zai iya shafar ka akan yarka i akan yarka ka aurar da ita ta tara yaya can mijin ya faɗi ya mutu ya bar maka jikoki kai kuma ga ka kai ma galbani ne a gajiya kake zai iya faruwa ga kanwarka shi sa annabi yake cewa in an zo karshen zamani za a tarar da mutum yana da tarin mata a gidansa guda hamsin mutum ɗaya in ka irga shi da ƙannansa mata da 'ya'yan wane ne ɗinsa da wane ne mutum hamsin a ƙarƙashinka a ƙarshen duniya kuma su ne damun gajiyayyu galbanai ko zakka ake bayarwa za ka su ne za ka sun fi yawa a layi saboda mazan sun fi mutuwa suna barinsu to mu yi tunani akan wannan musamman samari matasa da Allah ya ba su watakila a samu nisan kwana lalle sai an yi tunani akan samar da taimakon juna dole ne mu yi tunani ya za mu rufa junan mu asiri wanda duk ya rufa dan uwansa asiri to in ya mutu Allah bai zai wulakanta shi ba shi ma zai rufa masa nasa asiri wanda kuma ya ce shi wayo ne da shi shi ta kansa yake daga shi sai matansa sai iyalinsa to aje a yi ta yi Allah zai ɗauki ranka za ka bar iyalin naka kuma za su zuba a ƙar saboda kai ma a lokacin ka baka taimaki kowa ba Allah ka taimaka mana ya Allah ka yassare mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh